takwas ga wata ramalana hijira dubu da dari hudu da arba'in da biyar an daidai da sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu saurari tafsirin alkurani mai girma daga babban masallacin juma'a na garin dakate wanda khalifa abbas ismail abbas dakate zai jagoranta mala ya abubakar sai za mu tabaki allah gaba ta faru bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نزل إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقصفهم فينقلبوا خائبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bai kowa mai komai da sa'ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka mai alfarma a wannan yini na takwas da watan ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kasa inda shi ya aikata wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsarka shi da annabi kuma ya ba mu albarkar da albarkar masu albarka in ba a manta ba muna cikin wannan sura suratul ali imran kuma mun kwana inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana yadda yakin Uhud ko yakin Badar ya kasance yadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko da mala'iku dubu uku kuma ya ƙaro mala'iku dubu biyar ina ba ta an fahimta wa ya ci kun min fawrihim hadha yuhtikum rabbukum bi hamsa alatin min al mala'ikati musawwami sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra lahu Allah bai sanya mala'ikun nan su zama an sauko su zuwa gare ku ba ba sai dan su zama bishara ya zama bishara a gare ku wa litadma'inna qulubukum sannan kuma zakatan ku ya samu nasuwa ya cewa lallai an karfafa ku da mala'iku an karfafa ku da mala'iku wa ma nasaru illa min indillah nasara fa ba shi a wurin kowa ba ce a wurin ubangiji al'aziz shine buwayi al'akimi gwanin hikima yana aje abu yanda ya so a lokacin da ya so a inda da haka wannan ishara da aka yi cewa za a sako da mala'iku daga wajen ubangiji rabbukum bi mala'ikati salasati alafin min al mala'ikati munzali da kuma bi hamsati alafin min al mala'ikati musawwami wannan ba wani abu ne face ishara ne a gare ku sannan kuma da samun nutsuwa zukatan ku samu nutsuwa zama na sauri illa min Allah al-aziz al-hakim Allah ya ce mun yaka ne li yaqta'a tarafan min allazina kafaru dan a yanki wato a yanke wani ƙarfi wani sashi daga cikin wa'annan wanda suka kafinci ina ba ta amfani da an yi haka ne au ya bitihu ko kuma an yi haka ne don a kunyata su kunyata su kafin su koma gida ba ƙarfi su koma gida ba nasara bayan kalibu haɗi haɗi sai su koma gida suna masu kaskantattu suna kaskantattu wannan shine dalilin da yasa masa ya ina ba ta amfani sai Allah ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
الله سبحانه وتعالى يقول ليس لك من الأمر شيء dukkan al'amari na al'amarin Ubangiji wato azaba ko gafara ba shi a wurin ka yana wurin mu ne da ji ubangiji ana gaya ma yara su dan a yakin uhudu an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci ciwo sannan kuma an karya mishi haƙori da badiya ina fatan an fahimta ya dawo yana cewa kai fa yaslahu al-qawm darabu wajen da bi ina fatan an fahimta haka wato yaya mutane za su samu rabo suna cuɗanya fuskan annabinsu da jini jini na zuba a fuskan annabinsu ta yaya za su samu rabo sai Allah ya ce laisa laka min al-amri shay dukkan al'amarin wannan nasu ba shi hannunka yana wurin mu ne yake ubangiji ina ba su an fahimta au ya tuba alaihi ko Allah ya karba tuban su idan suka tuba au yu'azzibahum ko ubangiji ya ya musu azaba azaba mai radadi fa innahum zalimun su dai azzalimai ne sun yi zalunci ɗayan wani ke ina ba ta amfani ubangiji ya ce barna da su ya rasu ko ya yanke su ƙarfin minan da zina ka aw ya fi juhum ko kuma ya zama ya kaskantar da su aw ya tubu alaihim ko Allah ya karba tuban su duk zai iya wannan ya musu gaba ko kuma ya musu azaba azaba mai duka ubangiji yana da iko shi yasa ba a shiga tsakanin mahalicci da abin halitta ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji ina ba ta amfani wanda kawai ake yanke tsammani da gare su shine wanda ya mutu ba imani duk wanda ya mutu ba la ilaha illallah to wannan qur'an ba wani abu da zai biyo ba kace wuta Allah shi kare ya Allah ya ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويؤسد من يشاء والله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da yake sammai da abin da yake kasai na ubangiji mulkin sa ne bayin sa ne halittar sa yaghfiru liman yasha yana gafarta ma wanda ya so a ciki wa yu'azzibu man yasha kuma ya azabtar da wanda ya so wallahi shi ubangiji gafurun ne gafara ne rahimun ne jin kai ne Allah ya mana gafara da nan na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ألفا مضافا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لبك الإيمان لا تأكلوا الربا أجعافا مضاعفا kada ku ci riba ya zama kun ci riba ninkin ba ninki wannan shine farkon ayan da aka fara haramta cin riba ke nan kasa'an ba a fito an ce kada a cire ba ba a fito an ce haramun ba amma wannan shine mafi muni a cin raba ina fata an fahimta su a jahiliya suna da wani ta'ada mutum ne zai baka bashi misali bashin dubu ɗaya ko dubu goma sai ya ce maka zuwa rana ita yau an gani ce zuwa ranar litini idan litini ya zo baka samu ba sai ya zo ya ce to ya maganin ba shi baka samu ba to zan ƙara maka lokaci kai kuma za ka ƙara man an gani za ka ƙara man wajen biya da haka maimakon yau litini za ka biya an ƙara shi zuwa laraba da haka kuma mun ƙara maka idan ma laraban ya zo baka samu ba shi ma za a ƙara maka lokaci kuma za ka ƙara biya a da abin mu da a fage sai kaga ka ci bashin dubu ɗaya sai ya zama rashin an gane ko rashin samu kabiya ya zama ka ninka ya ninka ya ninka fiye da yadda kai ka ci bashin in dubu ɗaya ne sai ya zama har dubu goma an fahimta ko shine adabun mu da ninkin ba ninki wannan canan aka fara zuwa aka fara sassautawa saboda hikima na alqur'ani yana daga cikin ababen da aka zo aka same kafiran makka a kan shi riba sun yi nisa a kai haka shan giya sun yi nisa da haka da ayoyin haramci zai zo ba kai tsaye aka zo aka ce an haramta ba saboda sun saba da shi ya zama musu jiki sai ana ragewa a hankali a hankali a hankali ayoyi na sauka ana sassautawa kun ga nan da an ce kada ku ci riba ma'ana kamar su ci riban amma ninkin ba ninki ne aka haramta da haka idan ka zo ka ce dubu ɗaya sai ya zama ka ƙara ɗari biyar a wannan farkon saukan ayan babu ne ina fata an fahimta to ana nan ana nan ana nan abin na motsawa na abin ba motsawa za mu har inda za a ce an haramta cin gaba gaba ɗaya yanzu a hankali aka bi daki da daki da dalla dalla daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ina fata an fahimta da haka shi mai wa'azi kullum bai yiwa a ce dan ana abu goma ya ce sai ya yi wa'azi duka goma an bari ina fata an fahimta a'a a cikin goma yi kokari ka ɗauki ɗaya ana nan ana nan ana nan har mutane su saba ana ɗayan kana kokarin ana yin tara kana kokarin hana guda ɗaya ana tara kana kokarin hana guda ɗaya duk ran da kai nasarar aka bar ɗayan to kaga a cikin goma an rasa ɗaya ba a yi nasara ba to sai ka dimfara na biyu amma sai ka ce za ka kewaya gaba ɗaya to baka sai kenan ba sai nan ya bara ina fata an fahimta an gane ko shi yasa da'awa daga lokacin da aka gane al'umma suna kuskure akan abu ba kada ne za a jiran musu a ce kafirai ba an gane a'a da shigansu ne ai in ma kuskure ne sai kana tare da su ne a hankali a hankali za a gyara kurakuran. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku ci riba a da'afin muda'afa, wadda kullaha ku ji tsoron Allah la'aulakun tuflihun yin haka za ku samu rabu. Menene hikiman kawo wannan ayan ana cikin tsaka da yaƙi sai kuma ga maganar riba ya zo. Dan ai mun ɗauko maganar yaƙi ne ko? yanzu kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ne muna kallon shi ya ajawa ni anan ya ajawa ni anan a karatun mu na jiya ai ko to kuma an a tsakiyar karatu sai aka kawo aka ce kada ku tsere ba menene hikiman kawo haka malamai suka ce saboda su wanda za su shiga za su shirya zuwa yakin yanzu su ne ake so a tsarkake wanda suka fita filin yakin kada ya zama saboda za a je yaƙi a haɗa abin da yake abu daidai ne da abin da yake ba daidai ba ina fata an fahimta wasu malamai suka ce shi kanshi rashin cin ruban wani babban jihadi shi yasa aka kawo shi a tsakiyar jihadi ana cikin maganar jihadi sai aka kawo kuma wani jihadin na daban shine dalilin da yasa aka kawo shi a nan ana nan ana nan kuma za mu koma filin daga yanzu an zo ana tsarkakiya ne ana wa ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa inda kuka yi imani la ta'kulu riba ad'afan muda'afa wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun da ku samu rabo idan kuka yi haka sai Allah ya واتقوا نارا التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترهمون الله سبحانه وتعالى واتقوا الله wattaku narar lati wajjat lil kafir ku ji tsoron wutan nan fa allati wajjat lil kafirin wanda aka tanaje ta dan kafirai wuta gaba ɗaya ba a yi shi dan musulmi ba ba a yi shi dan mu'mini ba sai dai idan kiki ne ya kai shi wa adiyullah ku yi ma Allah da'a wa rasula ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a la'allakum turhamun ko kai haka za ku zama cikin masu samun rahaman ubangiji masu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai musu kafa Allah ya samu
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض وإذا للمرتقين وسارعوا إلى مغفرة في دكاوى سوى كلمة غافرا أبنجي من ربكم غافرا نكم دكورا أبنجي وجنات كنيمكم الجنة أرضها السماوات والأرض wanda fadin sam fadin aljannan nan ya kai fadin sammai da kasai an gane aljannan ya kai fadin sammai ya kai fadin kasai an gane sai malamai suka ce to idan aka ce fadin sama da kasa to ba a maganar tsawo kenan ai fadin ma kawai ya riga ya cinye wurin ina ba ta fahimta sai malamai wasu malamai sai suka ce a ai balaga ne na alqur'ani sai aka ce ardu as-samawati fadin to tsawon ma da faɗin duk ɗaya ne da tsawon da faɗin ba wanda ya wani an gane ko gwanin gini in ya zo zai maka gini sai ce a sa tsawo sha biyu faɗi sha biyu an gane in aka yi aka yi wurin yake fita ne shine sai ya dan fito da wani ko kaga ya dan fito da tako dai ko kaza yana jin haka ne ko to shine Allah subhanahu wataala ai shine kwani cikakken injiniya ya haka da sama da ƙasa tsawon da faɗin gaba ɗaya sai ya zama daidai wa idani yasa sai Allah subhanahu wataala ya ce ardu as-samawati wal ard nan sai ya zo da jam'i sammai bakwai da kasai bakwai a wani ayan kuma za ku ji na cewa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha sai ce ka ardi samai kamar nan sai aka kira kafun din kafun tasbih din kaman fadin sammai da kasai saboda ita siga din ta fita gaba daya ba maimaiti alqur'ani dan an ce ka ardi sama sai aka zo da mafarki sama nan kuma sai aka zo da jam'i sai ba kawo kafin tashbihi din ba sai aka cire shi can ya gaya maka ai yanzu ita aljannan nan fadin ta kaman kaga kafin din ya zo kenan ko fadin ta kaman sammai da kasai saboda a gajiyar da larawa fasaha na alqur'ani sai aka ce kawai kai ka ce fadin sammai da kasai din ne sai aka cire kafin tashbihi ne ina ba ta an fahimta Allah ta'ala ya samu dace wai dalil muttaqin amma muttaqina al muttaqina ma fi ma Allah da'a wanda suke gudun sako su ne al muttaqina an mutu tare dan ubangiji ya ce uiddat lil kafirin nan kuma Allah ya ce uiddat lil muttaqin diga tanaji su kafirai an mutu tanajin azaba an mutu tanajin muta su kuma muminai nan ubangiji sai aka yi kamanta su kafirai aikin da suka yi ba aikin kwarai ba ne sai aka yi musu tanaji duk wanda ka jina tanaji a yi ya shirya ne ko in ka ga mutum yanzu ya sai taki ya sai maganin feshi ne yake yi ba tanajin damuna yake yi ba ina ba ta an fahimta ko to wuta a nan duniya ake tanajin ta haka aljanna a nan duniya ake tanajin ta da haka kowanne dan wuta sai da ya tanajin abin shi domin an zo an yi gargadi ga abin da zai hana ka shiga wuta ga abin da zai sa mutum ya shiga wuta sai ya runguma abin da zai sa shi ya shiga wuta ba ya tana dan makan shi ba kenan shi ma dan aljanna aka yi an yi tanaji ga abin da zai sa ka shiga aljanna ga abin da zai hana ka shiga aljanna sai muka yi abin da zai kai mu aljanna tanaji kenan ko o iddat lil kafirin o iddat lil muttaqin Allah ya sa mu ya Allah ya الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والذين عن الناس والله يحب المحسنين.
الله سبحانه وتعالى يكفي صدق المتقين لنا سوني الذين ينفقون في السراء سوني وانت تكي جير ولوكة تكي تكين يلوى. سنة تكين يلوى سنة باير وجيوى. wadarra lokacin da suka shiga kunci kuma suna bayarwa kaɗan wato gwargwadon samun su gwargwadon abin da za su bayar lokacin da suke cikin yalwa suna bayarwa da yawa an fahimta ko asarra yana ɗaukan abubuwa da yawa farin ciki addarra yana ɗaukan bakin ciki asarra ya ɗauki yalwa ya ɗauki darra ya ɗauki kunci kowanne duk abin da zai zama ya faranta rai an samu nasara to shine ake kiran shi ina ba ta an fahimta siffan su su ne masu ciyarwa lokacin da suke cikin yalwa da lokacin da suka shiga kunci wal kazimi na da kaita kuma masu haɗiye shi masu haɗiye shi ina ba ta an fahimta shi haɗiye fushi shine ai maka abin da za ka iya ramawa za ka iya ramawa amma sai ka ce ka yaje haɗiye fushi shine ai maka abin da za a ga alaman shi a fuskanka amma ba a ga alaman ba ka haɗiye ba amma ga alaman ina ba ta hankali an ce cikin magabata wani yana zaune cikin manyan kulafa sai aka jefo abu cikin hadimai sai ya same shi sai ya same shi kawai a fuska to kuma cikin hadimai ne sai ya shiga damuwa sai ya waiga dan kada shi wanda ya jifan ma ya fahimci ya shiga damuwa shi wanda ya jifan ne shiga damuwa shi wanda aka jefa shi amirul mu'minina sai bai nuna damuwa ba sai wai ga ina ma na kusa da shi magana sai ya zagayo wanda ya aikata abin da ya bada hakuri sai ya juya a bangaren yana nan bangaren dama shi sai zuwa bangaren abu kuma yana ma wa ma'ana ya je nuna mishi ma kaman bai san ma me ya faru ba balle ya ga damuwa a tare da shi alkazimin alghaiz ke ina ba ta an an fahimta an ce Umar bin Abdul Aziz manyan halibobi cikin hadimai ta zo ta riko buta ko tana zuba mishi ruwa yana alula ko za ta bashi sai ya kucce sai ya fada mishi a gaba ya ɗago zai magana sai ta ce mishi wal kazimi na lagai masu haɗe fushi sai ce ga ka zamta da izi na haɗe fushi na kawai wal ati na anin anin na masu yafi ma mutane ce na yafi ma'ana ka ga ka iya cewa ka haɗe fushin amma ka boye ne kana nufin akwai tanadin da kai nan gaba za ka rama an fahimta shine Allah ya ce wal ati na anin na ya zama kaya sai ma mutane tana karanta mishi haka sai ce na yafe miki babu zargi a tsakani sai ta ƙara ki ayar Allah ibn muslim Allah yana son masu kyautatawa sai ce jiki na yan taki ina ba ta amfani da kun ga aya ɗaya ta samu abu guda uku a lokaci ɗaya me ya bata wannan saboda tana ta yi karatu ta zauna wajen mai karatu ta yi karatu an fahimta ko wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa kyautata a kowane irin al'amari duk abin da ka sa kanka a ciki ana son ka kyautata in kwadugo ne ka zama mai kyautata idan aiki kake yi ka zama mai kyautata in kowane irin aiki dinki ne tuki ne komai dai duk abin da ka sa kanka ka zama mai kyautata wallahu hibbul muslimin Allah yana son masu kyautata Allah ya sa mu ya Allah ya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
الله سبحانه وتعالى والذين سورة سبا للمتقين سنن سورة إذا فعلوا الفاحشة إذا سكعت مؤمنا أيدي suka aikata zunubi babba aw zalamu anfusahum ko suka aikata suka zalunci kansu suka aikata zunubi karami zakarallah sai su nemi gafara sai su tuna Allah tuna Allah da ubangiji tuna Allah lokacin da suke alƙawarin da suka ɗauka a wajen ubangiji fa tagfaru bi zunubihim sai su nemi gafaran ubangijin da game da zunubansu kamar ya fi zunub ai ba ne kankara zunubai gaba ɗaya illallah sai ubangiji ولم يسروا على ما فعل su dinnan ka gani ba za su samu saki ba ba za su samu nasuwa ba akan abin da suka aikata hum ya lamu alhalin suna sanin cewa aikin da suka yi lalle sun tabbatar da cewa ba aikin mare ba ba za su samu nasuwa ba sai su samu damuwa ina ba tan an fahimta an gane ko shine kullum ana son mutum ya zama mai istighfar shedan ya zo ya ce wato shidan ne yake ba da hikaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi la ilaha illallah wasifan wa tsara minhuma ku yawaita faɗin la ilaha illallah ku yawaita yin istighfari ku yawaita domin iblis yana cewa ya halakar da mutane bisu da zunubai da aikata zunubai ya halakar da mutane wa ahlaku ni ila ilaha illallah wa istighfar sai suka halakar da ni da faɗin la ilaha illallah da yin istighfar in ji shedan ya ce da ya ga haka falan ma ra'aytu zalik yayin da na ga haka ahlakatuhum bil ahwa sai na halakar da su da sarrai inda zunubi da nan ta nan shedan ya biyo eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu yawaita la ilaha illallah me yawaita istighfar ga abin da shedan ya faɗa shedan da ya ga haka sai kuma ya dawo sai ya halakar da mu da bin san rai yanzu mutum kawai yana zaune da abin da san ran shi bai raya mishi ba zai tun kuɗa ko mun kyan ko mun kyan shi in dai san ran shi bai raya mishi ba to sai tun kuɗa Allah ya sa mu cikin masu yawan fadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutum zai yi zai yi zunubi a rana ya yi istighfari ya ƙara yin zunubi ya kai har so saba'in domin su larabawa iya lissafi in ka ji an ce saba'in to an kura lissafi ke ba wani abu a saman saba'in ina ba ta an fahimta kamar mu a ce malala gashin tinkiya kaga ba wani mai faɗan ma malalan bai santa ba ko ya san malalan amma dai ana son a fahimtar da kai ka gane sai a ce maka malala gashin dinki a to an kura lissafi kenan ko akwai wani abu a malala an gane to haka larabawa suke suke maganan saba'in an gane to annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutum zai yi zunubi su saba'in a rana ya tuba za a kira shi daga cikin attawadi na masu tuba Allah ya sa mu cikin masu sai Allah ya ce أولئك تبعوهم مكفران ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ulaika kaga wa'innan jazaohum maghfirah sakamakon su shine gafara min rabbihim daga wajen ubangiji wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar haka nan kuma suna da makoman aljanna wanda koramai yake gudana a cikin tsakanin su halin da biya a ciki za su dawama Allah ya sa mu a ciki wa ni'ma ajar kai wa ni'ma ajar aminin ma jalla jalajan wa'inda suka aikata kyakkyawan aiki madalla da ladansu Allah ya sa masu sai Allah ya قد خلت من قبلكم سنن فسروا في الأهل فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين shi kenan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya mana qad khalat min qablikum sunan ai al'ummomi sun gabata gabanin an yi al'ummomi kala-kala daban-daban wasu an hallakar da su wasu an shafe su wasiru fil ard yi tafiya a bayan kasa mana fanzuru ku kalla kai fa kana akibatul mukazzibin ya sakamakon masu ƙaryata ayoyin Allah ya kasance suna ina duk wanda suka ƙaryata annabawan su suka ƙaryata littafan da aka ba su yaya sakamakon su ne yi tafiya a bayan kasa ga adawana ga samudawana ai duk suna kusa da ku ku zo ku bude ni shi yasa shi tafiya a bayan kasa ilimi ne ilimi ne duk wanda za ka ga ya takaitu ya ta zage-zage a garin su yana ihu bai tafiye fita bari duk wanda ya fita ya je ya dan koda iyakan shi nan ya kai girbe su to za ka ga wayewan shi daban da wanda baya fita koda iyakan shi girbe balle ya je tudun wada balle ya dan je kuma ya je nan dindin yaro kaga ai tafiyan ta tsara nisa ko to anan ne zai gane cewa in ya tafiya bayan kasa sai ya gane cewa yaya matsayin shi a garinsu tun a motar haya za ka fara da an gane a motar haya za ka kowa da ra'ayi shi kowa da komai wani kana magana yake ka ƙara magana in daka ka ba ku taba zuwa ba sai ba a rana magana ta haɗa to kaga za ka ƙara magana ka san shirin shi amma a garin ku ko ai kowa kana ganin cewa kana ganin cin shi ko ya ce direban ma ya gana ma ce wallahi in baka nan yi gaba sai tafiya ina ba ta an fahimta sai tafiya wata ne za ta hada ka da wannan shi yasa Allah ya ce ku yi tafiya a bayan kasa ku duba ku gani yaya sakamakon al'ummomi da suka karyata suke ina suke ina ba ta an fahimta in kai tafiya nan ne za ka gani za ka ga kwarinka za ka ga kwarinka in a garinku kana ganin kai wani ne to ka fita ka gani sai ka ji wani a ce ka fitan mana da shi wa ce ka shigo kai nan kana boko a gari kana ganin abu to in ka gane cewa akwai inda ka kai akwai inda baka kai ba to za ka ga wayewan daban ne ina fata an fahimta shi tafiya ai mabudin ilimi ne فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين في الله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان اي wannan haza wannan ishara ne zuwa ga alqur'ani wannan bayani ne lin nas ga mutane baki daya wa hudan kuma shiriyuwa ne da barin bata wa mau'izatun wa'azi ne lil muttaqin da masu jin tsoron Allah Allah ya sa mu a ciki To an za mu koma wuce za a koma cikin tada yanzu an yi bayani mayaka da mu gaba ɗaya an yi mana wa'azi an nuna mana abin da yake daidai an nuna mana abin da yake ba daidai ba an nuna mana ga yanda ya kamata mu kasance in ma za mu yi mu sa jin tsoron Allah a dukkan al'amarin ga sakamakon wanda suka ji tsoron Allah ga sakamakon wanda suka karyata wannan duka tsini ne kullum kuma ke aka ake son dan adam ya zama a cikin tsini ka zama ina fata an fahimta to sai Allah subhanahu wataala ya ce na'am
ولا تهينوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم Allah ce مؤمنين wala tahinu kada ku yi rauni ya kusa hankali wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne a sama ku ne masu rinjaye in kuntum mu'minin tun da dai kuka kasance cikin mu'minai kuka yi imani da Allah ba yanda za a yi mu'mini ya zama a kasa kada ku yi rauni ina ba ta an fahimta yanzu nan za kuma a karfafa gwiwan sahabbai Allah ya kara musu yadda za a karfafa kada su yi rauni kada su damu kada su yi bakin ciki saboda mene abubuwa da dama sun faru a yakin Uhud abubuwa da dama sun faru yanzu na gama ce muku a yakin Uhud har an karya mu Annabi sallallahu alaihi wasallam a Uhud har an jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci an jima sahabbai rauni an kashe wasu a nan yakin Uhud ne aka kashe Sayyidina Hamza Allah ya kara mishi yadda duka duk anan aka yi to kun ga aka ce an jima manzon Allah ciwo an zubar da jini ai dole kowa ya rauni dole kowa ya shiga damuwa wanda dama su gaba daya al'amarin su sun mika ne ga manzon Allah idan ka abi wa ummi haka zaka ji saji na fa na fansar da babana da mama to yau kuma an ce jini na zuba a jikin manzon Allah ba dole a yi rauni ba ina fata an fahimta sai Allah ya ce to kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne a sama ku ne masu rinjaye in kuntum mu'minin in dai kun kasance tunda ku kasance ku mu'minai ne ba damuwa a nan wa antumul a'launa ku ne a sama idan an kashe sahabi ina zai shiga aljanna an yi nasara ko ba yi nasara ba idan an jima sahabi ciwo an kankara zunubin shi an yi nasara ko ba yi nasara ba su ko idan aka kashe kafin wuta zai shiga in an ji mishi ciwo azaba ne akan azaba su waye a sama mu'minai sahabbai shine Allah ya ce wa antumul a'launa ku ne a sama sai Allah ya ce إن يمسك غيرهم فقد مس القوم غيرهم مثلهم وتلك الأيام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتئذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in yamsaskum qarhun idan wani rauni ya same an ji muku rauni to ku ji faqad massa qauma qarhun mislu ai kuma kafirai su ma irin wannan raunin ya same su abada ku tuna mana idan yanzu an jima sahabi ciwo kuma kun jima kafirai ciwo a baya idan an kashe sahabi kuma kun kashe kafir ina fata an fahimta wa tilkal ayyam Allah ya ce ai haka kwanuka ni dawo da ha bainan nas muke jujjuya shi tsakanin mutane makashin maza maza kan karshe ko shine wa tilkal ayyam haka nan kwanaki yau gare ka gobe ga waninka ba kullum ne ake kwana a gaba ba wata rana a ƙasa za ka kwana wata rana ma an ba isa ba a ƙarƙashin gado duk ran da ka ji ka takataka ina mutum zai shige san gado wata rana kuma a tsakanin katanga Allah su kai mu lafiya wata rana anan za a kwana wata rana mutum zai buɗe wani ido ne kawai ya gan shi a cikin kabari wa tilkal ayyamu ke ina fata an fahimta nan ana karfafa sahabbai ne idan yau sun sa ma suna ganin kamar sun yi nasara a gare ku akan ku wata rana kuma ku ne za ku yi nasara a kansu shi yasa kullum kullum mumini in Allah subhanahu wata'ala yana jarabtar shi ne gwargwadon imanin shi ina fata an fahimta ha kuna zaton kawai za ku ce kun yi imani ne wa hula yaftanu ba za a fitile ku ba ba za a jarabce ku ba ai akwai jarabawa ta kowane bangare jarabawa ne ke zuwa shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wa tilkal ayyam haka nan wa'innan kwanuka nudawilu ha bainan nas muke tuya shi a tsakanin mutane wal ya'lam Allahu allazina amanu Allah yayi haka ne dan ya nuna wa'inda suka yi imani shi yasa aka fito ai a nan ne za a gano wanda suka yi imani na gaskiya wa yattakhidha minkum shuhada kuma Allah yayi ne dan ya rika shahidai a samu wanda za su shiga aljanna a cikin ku wallahi shi ubangiji la yuhibbu zalimin baya son mutane azzalimi dan anan an samu shahidai sayyidina Hamza Allah ya kara mishi yadda shi musula aka yi mishi ma a uku sayyidina Hamza musula aka yi saboda a Badar sunan shi ne yake yawo a Badar sunan shi ne kawai duk inda ka bi duk gidan da aka leka aka ji an kashe sai a ce ai Hamza ne ya kashe shi duk gidan da aka shiga aka ji an kafiri ya je ƙasa sai a ce ai hamza ne to sai aka yi tanadi shi tanadi shekara guda aka yi ana tanadi sai da hamza nabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan wanda ya kashe sai da hamza kafin hamza ya ce aka kashe mamu dan ya musulunta da lokacin da annabi ya ga an yanka cikin sayyidina hamza an ɗauko kayan cikin shi an ɗauka hantin shi an tattauna anyar ya ce duk wanda ya ci ya sha jinin hamza ba zai shiga wuta ba in dai hamsin hamza ba zai shiga wuta ba to shi yasa ita wanda ta sa aka yin yin ta musulunta yar aljanna shi wanda ya kashe sayyidina hamza ya musulunta dan aljanna ya kai shi aljanna shi kuma za su hada a aljanna ina fata an bayyana tanaji aka yi ya ce shi sai da ya sa kibiyan shi a dafi sai da ta shekara guda tun da aka yi badar aka ce shi abin da za a yi kawai idan ya kashe sai da na hamza an yanta shi ya zama ɗa bawa ne aka ce kawai abin da ake so ya kashe shi ina kashe shi ya zama ɗa da Allah kuna ganin ba zai tanaji ne kyau ba bauta ba ya ce da aka zo a filin Uhud duk inda sai da na hamza ya shi kawai shi zai tanajin kowa sai shi to ya sai da na hamza zai ka san makiyinka makiyinka baka san shi ba shi ya gane ka ya za ka yi da shi ai zai fice da kai ta inda baka sani wani da ka ji inda sai da namu ya bi shi ta ke tin shi ya ce kafin ka ce uffan ya kara wuyan wannan a bada a uhudu ya kara wuyan wannan ya ce ni kuma ina nan sai ne sa'a kawai sai ya ja kibiyan nan nashi sai ya caka mu sai da namu ya ce wai guwan da zai ya gani baicin jini ya kare shi da sai dai mai mutuwan kasko domin ya kawo ya biyo ni ya gaya manzo Allah ya kawo tsara sai jini kuma ya jinka gaba shi ne yanke shi duk anan fa aka yi wannan shahada ina fata an fahimta shi kenan shi dama burin shi kenan tun daga nan ya gama yaƙi shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai an yaka ne don a fitar da shahidai a cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son zalunci baya son kafirci baya son zalunci يلا يا وليميز الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا الله يا ياك ne dan ya sarkace wanda suka yi imani ko kuma ya samu hakikanin masu imani wa yamhaqul kafirin kuma sannan kafirai su zama a cikin hallaka ai dalilin da yasa ake fita yaki kenan mu'mini ya samu aljanna a samu mu'mini tsantsa a Uhud da za a fita a nan aka ƙara tabbatar da munafukai. Abdullahi bin Ubay bin Salul ya fito da shi aka fito. Sai da aka fita za a je filin yaƙi sai ya ja mutane kusan ɗari uku. Ya koma da su ya ce su ba su iya yaƙi ba. Aka ce su a yau yake faɗin cewa yau za ta nuna yau ƙasƙantattu za su bayyana madaukaka za su bayyana haka Abdullahi bin Ubay bin Salul yake faɗi kuma kawai da sunan yayi imani da Allah ba a rere ba an gani annabi sai ka dawo ita ya so sai yaki ba iya ina ba ta amma mara kunya an yi yakin asabar ne lahadi litini an dawo wasu suna suna asibiti wasu kuma sun rasu duk ana jimani ina fata an fahimta to su da kafirai sun yi niyyar su dawo suna ganin kamar sun yi nasara har wanda suke kan suke gadon asibiti sun tsara fita amma mare kunyan na ranar juma'a sai gashi ya zo ya hau mambari yana ma annabi kiraji bayan fa abin da ya yi shekarar akaba yana ganin cewa su ne a sama sai gashi ya zo ya hau mambari shi munafiki bai da kunya ba ko kaɗan bai da kunya da haka yanzu zai yi abu shi ko a jikin shi ya cika munafiki kenan sai gashi ya zo kuma zai ma annabi kirari sai dina umar Allah ya tsara mishi sauka ka san su ba a wasa a gaban su su sukan yi abu ne kafin a ce me yasa kai sun riga sun yi sai dai da ana cewa me yasa kai ko ya taba tsara wuyan wani wani munafiki tsara wuyan shi bai jira annabi ya ce a tsara wuyan ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba zai ji a tsara wuyan ba to sai na Umar kuma shi ba zai yadda a zagi manzon Allah a gaban shi ba a zagi annabi ya shiru wai shi wannan munafikin annabi ne ya hukunci kuma ya ce wai bai yadda da hukuncin manzon Allah ba amma kuma ya yadda da hukuncin sai na Umar a zo wajen sai na Umar ya hukunci ya tambaye ba Yahudi ba Yahudi haka aka yi ya ce haka aka yi ya tambaye munafiki kai annabi ya yi muku hukunci an tabbatar da kaya na ba Yahudi ne ka ce baka yadda ba ya ce eh in ji munafiki kuma kai ne kace a zo wuri na ni hukuncin da na yi kaya ja ya ce eh ya ce to za ka ga hukunci sai ya shiga gida ya fito kawai ashe takobi ya ɗauko yana zuwa ya filla wuyan shi ya ce to wanda bai yarda da hukuncin manzan Allah ba ga hukuncin da aka yi shi shine Allah ya aiko ce a gaida ummaru an yaba mishi fa shi Allah akan manzan Allah a na baya kawai ci ai kuma in kai kawai zaka burge shi ne zai baka lada ne inda annabi ya hukunci bai yadda ba shi kuma nashi hukuncin ai kaga ba a ce kaya na bai huje bane tsara wuya akai sai ga malaika jibril ya zo ya ce manzon Allah ka ce ma Umar Allah na gaishe shi kuma daga yau an ce mishi Faruk mai raba ƙarya da gaskiya shikenan magana ta tabbata ina fata an fahimta da haka shi Abdullahi bin Ubay bin Sultan tantini Sayyidina Umar yake kumin shi, annabi yake taka mu yake cewa ya haƙuri Umar. Amma shi tuntun ya so ya gama shi, saboda irin fadircin da yake. To Allah ya yi haka ne don a fitar da mumine na tsantsa su kuma kafirai su bayyana a gansu. Wala ya matsallahu lalzina amanu wala haƙul kasu ji Allah ya أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Allah subhanahu wataala ya ce an hasibtu an tadkhulul jannata shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum sai Allah ai ba za ku shiga aljanna ba face sai Allah ya fitar kowa ya ga wanda suka zama su ne jarumai masu jihadi a cikin sai Allah ya ya kasar da za a shiga aljanna waya alamar sabiri kuma Allah ya bayyana da wanda suka yi haƙuri wanda suka yi haƙuri akan tsanani wanda suka yi haƙuri akan musifa wannan dalilin ya sa shi yasa aka yi gwabta aka kara dan a gane a bambance kowa da kowa jarumi a gane jarumi ne yanzu har yanzu ana faɗan su har yanzu uhudu na nan ana ziyartar kana zuwa abinda zaka fara tunawa wanda suka yi yakin Uhud. Ko ba shi ne ba, ana faɗan Uhud me zai zo maka. Ina fata an fahimta, mayakan za su zo maka, suwaye suka yi yakin Uhud. An gane ku, Allah ce to mun yi haka ne don mu bayyanar da masu jihadin cikin ku, kuma mu bayyanar da masu hakunin cikin ku. Allah ya sanya mu cikin ku. Ya Allah ya ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون Allah ce wani kada kuncin tamannaunan mauta hakika wani ku ne ku kasance kuna ta burin mutuwa min qabl gabanin an talqu gabanin ai wannan aran gama a hadu wato gabanin aran gama ku lokacin da aka yi yakin badar da yawa wasu sahabbai ba su fita ba. Sai aka ce duk wanda ya je yakin badar, duk wanda ya mutu dan aljanna ne. Wanda ya je yakin badar ma dan aljanna ne, ko ya mutu ko bai mutu ba an ba shi aljanna. An ba su matsayi. To sai wanda ba su je ba suna suna ta burin ina ma a ce su samu irin wannan dama. to yanzu gashi an samu ina ba ta an fahimci shine Allah subhanahu wataala ta ai ku ne kuke ta burin mutuwa gabanin wannan rana faqad ra'aytumuhu to gashi kun ganta an zo an ga mutuwa ido da ido wa antum tanzurun gashi kuna zaune ina za ku ce gudu za ku yi ko kuka ce kuna neman mutuwa yanzu ga ta an ganta ina fata an fahimta ita mutuwa ai abun tsoro ne ana gudun ta ko ko ba haka bane yanzu da za a ganta ido da ido a nan to ai karshe sai a mutu kafin ma mutuwan ta zo saboda ta saboda tattaki za a za a zo ne kofan zai yi kaɗan na waje zai nemi ya shigo ciki na ciki zai nemi ya fita waje ran nan ma ba ku ga da lantarki ya dan tsoron yanda ya harki zama sallacin ba ko lantarki ne dan abun nan amma kaga nan alaran magashi na gaba ne har ya koma sannan sai to ina za ka ina ba ta an fahimta shine Allah subhanahu wataala ce ka ta an ganta na an gane ko sai mu kwana nan abinda muka faɗa ne Allah ya ba mu dalilin kuranta da kai Allah ya ji mana sarman da ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna ƙara nasarwa dan mutum ziyara ranar asabar insha Allah ziyarar Maulana Sheikh Ayyar da ƙara mashi makamai da muka faɗa mana godiya ga wanda suka taimaka musamman wajen gyaran masallaci da benci Allah ya saka da alhaji mutane sun kawo sadaka iyayensu addu'a raki alhaji lawal shi ma ya aiko shehu ma na gidan marga alhaji iliya shi ma muna addu'a Allah ya ji kansu an bar mu sai tana rasulullahi alaikum salam na'am na'am bai ba da sadaki ba an yi auren ajalan ne ko ba na kadan ba dama ya halatta a yi aure ba shi ko lon zan dinga biya duk wata uku ina ba ta amfani sai kuma ya zama bai ba da wannan kuɗin ba har aka rabu to wannan sadakin na kan shi sai ya biya sai ya biya wannan sadakin na kowane rana duk ranar da aka samu lokaci ana yi ana yi da rana ana yi da daddare idan mutum ya samu dama ya yi da rana idan mutum ya samu rana ya dama ya yi da daddare duka sai dai an so idan sallan za ka yi da rana ne ka yi karatun a boye an so amma an ka bayyana ma babu ne an so in za ka yi da daddare ka yi a bayyane shi ma an ka boye babu ne ana iya yi. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma bakwansa sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib yace bana ba ko wani abu wanda in ta samu dama a shekara a rayuwarka kai ko so ko a shekara kai so ko a wata kai so daya ko duk mako kai so daya ko kullum kai shine salatin tasbih idan mutum yayi so daya a rayuwar shi ma yayi so daya ya wadatar ina ba ta amfani sallah ake yi na nafila ana karanta fatiha da sura kamar yadda ake yi a kowane irin sallah kuma raka'a hudu ake yi in kai fatiha kafin kai ruku'u ana bukatan kai tasbihi tasbihi subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi so sha biyar idan mutum ya ruku'u kafin ya dago ana son yayi goma idan mutum ya dago kafin ya sujjada ana son yayi goma mutum ya sujjada kafin ya dago ana son yayi goma mutum ya dago daga sujjada kafin ya miƙe gab da zai miƙe ana son yayi goma haka ake so a yi a kowane raka'a a waɗannan raka'o'in guda ina jin haka ne Allah ta'ala ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وإخراج الشرك والمشركين وجمع أعداء دين أعلم أخذنا رب العالمين اللهم صل لنا أبواب الخير كله واغلق لنا أبواب الشر كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أجنا عذاب النار